عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa ko barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci karkashin kungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatis sunna wa'azi na mako mako wanda ake gabatar da shi duk bayan sati biyu a yau daren lahadi sha biyar ga watan Zulka'ada. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya yi mana gamdakatar ya mana taufiki a cikin faɗar dadai, ya ba mu kuma ikon aiki da ita. Maudu'in tattaunawar mu shi ne ɗaya daga cikin matsaltsalu wanda suke sanannu a wajen al'ummu, kafin mu da kuma wannan zamani da muke ciki. Cuta ce ko mu ce matsala ce wadda dukkan ma'abota hankali suka yi ittifaki a wajen cewa matsala ce wato ina nufin talauci yanayin babu wani sashi na masana suna cewa talauci yana nufin ƙarancin kuɗin shiga ya zama na ɗan adam bai da kuɗin shiga waɗanda za su iya riƙe rayuwar shi ko kuma ayyukan da yake yi wanda za su samar masa da abubuwan da yake amfani da su na yau da gobe na noma misali idan manomi ne ko wani abu makamancin haka ya zamana ba sa iya bashi sakamako na waɗannan ayyuka da yake yi wanda zai iya riƙe rayuwar shi ya rayu ba tare da ya rayu cikin salama ba tare da ya shiga cikin kunci ko tsanani ba. Wannan shi ne a takaice tarifin talauci a wajen wani sashi na masana na zamani, saɓanin abubuwan da malamanmu na fiƙihu suke ambata, ina ga za mu tsallake shi saboda kusan ba zai hidimtawa saƙon da muke so mu isar ba. Shi talauci bala'i ne kuma musiba ce. babu abin da ya tabbata na aya guda ɗaya ba a samu ba ko hadisi ingantacce daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallama dangane da falalar talauci ko da za mu ji a wasu wajajen ana ambatar falalar talauci da sauransu amma a hakikanin gaskiya babu abin da ya tabbata a addini aya ta qur'ani ko kuma hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna falalar talauci bal manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da shi daga talauci ya raba shi da talauci al-imamun nasa'i ya fitar da hadisi daga muslim ibn abi bakra radiyallahu anhu shi baban kenan yake cewa mahaifin shi ya kasance idan yayi sallah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr ya Allah ina neman tsarinka daga kafirci da talauci da kuma azabar kabari shi ma sai ya ringa faɗa shi muslim sai baban shi ya ce me yasa muslim ɗin ne ya ga baban shi abubakar yana yin sallah yana ambata sai shi ma ya fara faɗa sai ya tambayi sai mahaifin shi ya tambaye shi a ina ka ji wannan addu'a yace kai naji kana yi saboda haka ni ma nake yi sai ya ce tabbas manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shine ya kasance yana yin wannan addu'a wato yana neman tsarin ubangiji subhanahu wataala daga talauci haka nan imamu muslim ya fitar da hadisi shi ma daga abdullahi ibn mas'ud sahabu manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da shiriya da tsoronka da kamewa da katangewa daga aikata ayyukan bin son zuciya na saƙo sannan kuma ina roƙonka wadata wanda wadata ita ce kishiyar talauci Allah ya raba shi da talauci ya bashi wadata kenan talauci kamar yadda muka ambata bala'i ne musiba ce yana daga cikin abubuwan da suke jawa ɗan adam kaskanci da wulakanci shi yasa ɗaya daga cikin mawaka yake cewa innal ghaniyya minar rijali mukarramun wa tarahu yurja ma ladayhi wa yurhabu shi mai kuɗi a cikin mutane yace abin girmamawa ne zaka ga duk inda yaje ana kambama shi ana girmama shi ana azzama shi ana fatan abin da ke wajen shi sannan kuma kaga ana tsoron shi wa yubashshu bitarhibi inda qudumihi yana fuskanto mutane sai kaga suna dariya sun fara bude baki suna masa mulmushi wato kamar kowan su yana cewa zo kai mu'amala da ni zo kai mu'amala da ni kofa ta a bude take wa yuqamu inda salamihi wa yuqarrabu yana yin sallama a miƙe tsaye a kusanto shi a matsa masa a majalisa sabanin talauci ya ce walfaƙar shainun lirrijali talauci aibu ne yana ɓata adam mazaje fa innahu yuzra bihi shahmul aribul ansabu mutum mai kamala mutumin kirki mai daidaitaccen hankali amma kuma sai ka ga kasantuwar shi talaka abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata mutane ba sa ajiye shi mahallin da ya dace da shi wato kamar yadda shi kuɗi yake ado ga mai shi haka nan talauci shi kuma aibu ne ga wanda yake ba shi da shi shi yasa ake jinginawa al-faruq umar ibn al-khattab ko kuma sayyidina ali daya daga cikin su cewa ya ce law kana al-faqr rajulan laqataltuhu da a ce talauci wani mutum ne da zan neme shi duk inda yake in kashe shi saboda mutane su huta talauci bala'i ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi zuwa ga wasu al'ummu daga cikin al'ummun da suka kafirce wa ni'imar Allah, wanda yana ƙara tabbatar mana da cewa talauci musiba ce, kamar yadda Allah ya ce wa zaraba Allah matsalan ƙaryatan.
Wa zaraba Allah matsalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة Allah ya buga misalin wata alƙarya wadda ta kasance cikin aminci, hankalinsu kwance babu tsoro. Mutuma'innatan tana a nitse, ya teha rizku haragadan min kulli makan, arzikin wannan alƙarya yana zo mata a wadace ta ko'ina, rani da damuna ba su da matsala, amma kuma fa kafarat bi an'umillah sai suka kafirce wa ni'imomin Allah. ba su ji cewa Allah ne yake ba su ba sannan ba su sarrafa su ta hanyar da Allah yake so ba fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf saboda haka sai Allah ya dandana musu yunwa da tsoro Allah ya baddala musu amincin da suke da shi Allah subhanahu wata'ala ya ba su tsoro arzikin da suke samu ragadan a wadace Allah subhanahu wata'ala ya canza musu shi da yunwa ya ku ‘yan uwa musulmi talauci yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun tashi tsaye haikan mu yaƙe su kamar yadda muke yaƙa duk wani maƙiyi da muke tsoron cewa zai iya aikata mana duk wani abu mummuna kuma wannan haka duk wata al'umma da ta san ciwon kanta take yi tana daidai ƙoƙarinta daga cewa ta yaƙi talauci ta raba kanta da talauci saboda abin da talauci yake jawowa al'ummu abu na farko da za mu iya ambata dangane da wannan shine wasu suna da tunanin cewa talauci kaddara ce tabbas talauci kaddara ce amma kuma neman kuɗi shi ma wata kaddara ce wadda take raba mutum da talauci kamar yadda wani sashi na masana yake cewa wato ɗaya daga cikin bayin Allah na gari ya ce mutane da yawa idan suka zo babin kaddara suna tsayawa amma ni Allah ya yi min wani buɗe shi ne idan na tashi kaddarar Ubangiji ina kokuwa da ita da wata kaddara wannan karatun ko da misali a haka za mu iya cewa yana da wahala amma a aikace a wasu baboba cikin rayuwarmu muna aiki da shi ɗan adam yana jin sanyi baya kwanciya sanyi kaddara ne ya ce zai haƙura Allah ya rubuta masa ƙaddarar sanyi yana nemo bargo ne lulluɓa da bargo ƙaddara ce da wannan ƙaddarar ya yi amfani ya kore ƙaddara ta sanyin da yake ji lokacin da kake jin yunwa ai ƙaddara ce amma kuma sai ka nemo abinci sai ka ci cin abincinka ƙaddara ne wadda Allah ya sa ta a hannunka sai ka yi amfani da wannan ƙaddarar ka ture wa kanka ƙaddarar yunwa lokacin da kake jin kishirwa jin kishirwa kaddara ce amma kuma zaka nemi ruwa ka sha saboda ka tunkuɗe wa kanka kaddara ta kishirwa to mai hankali haka yake yi a duk wani abu wanda aka ce wannan kaddara ce shi yasa shari'a ta yi umarni zuwa ga cewa a yi aiki kada a kwanta a tashi a nemi kuɗi cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannun shi la an ya'khudha ahadukum hablahu dayan ku ya dauki igiyar shi fa yahtatiba ala zahrihi yaje yayo itace ya doro su a bayan shi akan gadan bayan shi ya kawo ya tallata ya siyar ya samu abin da zai rufa wa kansa asiri khairul lahu min an ya'ti rajulan ya fiye masa alheri ya zo wajen wani fa yas'alahu ya tambaye shi atahu aw mana'a ya bashi ko ya hana shi idan ya bashi ya bashi kaskanci idan ya hana shi ya tashi da wulakanci wannan ita ce karantarwar shari'a a tashi ayi aiki shi dai Imam al-Bukhari ya ƙara fitar da wani hadisi cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi babu wanda ya ci wani abinci wanda ya fiye mishi alheri fiye da aikin da ya yi na hannun shi wato masu sana'ar hannu wanda ya aiki da hannun shi ya nemo abinci babu abincin da ya fi wannan alheri saboda abin da aka sani shine suna daga cikin sana'o'i da suke nesa da haram sosai sabanin abubuwan da suke faruwa yanzu Allah ya kiyashe mu wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi alayhi salatu wassalam annabin Allah annabi Dawud shi ma ya kasance yana ci ne daga aikin hannun shi abinda hannun shi ya nema dan uwa ya tashi ya nemi kuɗi kar ya kwanta idan yayi dai kokarin shi a wani mahallin dukiya bata samu ba to a wajen masu hankali shine zai haƙura da wannan wajen ya koma wani waje shine ɗaya daga cikin masu waƙa yake cewa wa idza ra'aita rizqa azza bi baldatin wa khashita fiha an yadhiqa al-maksabu farhan fa ardullahi wasi'atul fada tulan wa ardan sharquha wal maghrib idan kaga arziki ya yayi wahala a wani gari ka buga ka buga abun bai yi ba to yace ka ji tsoron a rasa a rasa abin da za a rufa wa kai asiri da shi to farhan nan ba wajen zaman ka bane ka tattara ina ka ina ka ka bar wannan wajen ita kasar Allah mai yalwa ce idan ka je wani wajen ta yiwu a can arzikinka yake misalai na yau da gobe za su tabbatar mana da haka a inda ka nema din shi kuma ta yiwu a nan wani arzikin shi yake sai ya taso daga inda yake ya zo nan ya samu kai ma kuma sai ka tashi ka je wani wajen na daban ka samu ɗaya daga cikin iyaye masu hikima kamar ana mata izgili aka tambaye ta ina 'ya'yanki saboda 'ya'yan dukansu ba sa kusa da ita la'alla wancan yana Legas, wancan yana Kano wancan yana Port Harcourt wancan yana Maiduguri ya aka yi duka ba sa nan tace ba adad bainahum himamuhu himmomin su ne suka nisanta tsakanin su kowa ya je neman abin da Allah ya hukunta masa ya samu To ɗan adam lokacin da ya daskara kanshi a waje ɗaya ya ce sai harka kala ɗaya ce za ta kawo masa kuɗi? A wannan yana taƙaita wa kanshi wato yalwar Ubangiji ne. In wani wajen ya toshe, ana zuwa a ƙara ƙwanƙwasa wani waje ne, matuƙar an yi duk abin da ya dace a wannan wajen. Ta yi ba a nan arzikin yake ba. Ɗaya daga cikin magabata, ana cewa Imamu Shafi'i. yana cewa ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fad'i al-awtan waqtarib zama waje daya alhali babu abin da kake tsinanawa a wannan wajen babu wani hutu a cikin shi saboda haka ka bar gari ka tashi ka je ka fita ka nema ka je wani wajen kar ka ce zaka zauna wannan waje ɗayan inda abubuwa ba sa tafiya yanda ya kamata wani yana tunanin ya saba da mutane kaza kaza da sauransu yake cewa safir ka tashi ka tafi tajid iwadan amman tufariquhu zaka samu wanda zai mai maka gurbin wayanda ka rabu da su ana wansab ka wahala karka ce zaka kwanta cikin inuwa fa inna ladhidhal aishi fin nasabi jin dadin rayuwa yana cikin wahala ne babu wanda ya samu a kwance da a ce a kamar yadda muka sani sunnar Allah shine sai ka tashi sai Allah ya taimake ka babu wanda yake haƙƙaƙa wani abu na azo a gani a rayuwa a kwance ke sa mafi yawan wanda Allah subhanahu wataala ya rufa musu asiri zamu ga cewa ba malalata bane balla Allah wasu daga cikin su ma ba su da majalisar da suke zama su yi fira saboda haka kayi wahala in kayi wahala daga nan ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka, wannan wahalar ita ce za ta buɗe maka ƙofar iya arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka. Yake cewa inni ra'aitu ƙofar ma'i yufsidu, ni na ga ruwa idan ya tsaya waje ɗaya, wannan yana lalata shi. Idan aka ce ruwa ga shi nan kwance waje ɗaya ba inda yake zuwa, wannan yana lalata ruwan. In sa haɓaba wa illam yajiri lam yatibi. da a ce wannan ruwan zai yi tafiya sai kaga wannan ruwan ya zama fari wannan ruwan ya zama mai daɗi amma kuma idan ya daskare ya tsaya a waje ɗaya wannan ruwan zaka ga cewa wasu abubuwa sun ɓata shi gansa kuka fitsarin masu fitsari bayan garin masu bayan gari kwana biyu sai kaga ya rasa duk wani abu wanda zai saka sha'awar mai sha'awa zuwa gare shi haka sunnar take shi ma dangane da ɗan adam wanda ya ce zai riki wani mahalli guda ɗaya ko da ko bai da mafita a cikin wannan mahallin ya ƙara buga misali da cewa wal usdu laula firaqul ardi maftarasat ai zaki idan zai yi farauta ya samo abin da zai ci ya samo abin da zai ba wa iyalin shi sai ya tashi daga gidan shi ya je wani waje tukunna wasahmu laula firaqul qausi lam yusbi ita kibiya wadda ake harbata ita ma sai ta rabu da igiyar da ke jikin wannan a kwarin tukunna ta iya zuwa ta yi farauta ta samu abin da take so ta je ta same shi والشمس لو وقفت في الفلك دائمة yace kai wannan ranan ma da kake ganin ta da a ce waje daya take a tsaye lamallaha an-nasu min ujmin wa min arabi da mutane duk za su gaji da ita larabawa da sauran al'ummu wato za a ji cewa tsayuwar ta waje daya ya ishi mutum watibru turbi mulqan fi amakinihi shi wannan karfan da ake kawo mana shi a kasuwanni layin masu siyar da shi ma na daban ne kusan sima ce ta masu siyar da shi manyan mutane ne masu rufin asiri wato gwal da za ka je inda yake a asalin ƙasar da ake ɗauko shi za ka tarar da cewa wata wulaƙantaccen ƙarfe ne jefe a wannan wajen haka wal'udu fi ardihi nau'un min al-hatabi itacen da ake turare da su su ma kawai wasu itace ne wasu kararuwa ne a inda a asalin inda Allah ya fitar da su fa in tagharraba hadha azza matlabuhu shi wancan karafunan idan yayi bakunta ya tashi daga inda yake yaje wani waje sai kaga ana ta neman sa kowa yana fatan ya same shi wa in tagharraba zaka azzaka zahabi shi ma wancan itacen wancan karmamin idan yayi bulaburu ya tashi daga inda yake sai kaga yayi daraja kamar dai shi zahab din kamar shi zinara zaka ga shi ma yayi daraja wannan yana daga cikin nasihu wato rashin tabbatuwa a waje ɗaya ya zama ana tashi a fita a je nema ta wata mahanga shekul islam ibn taimiyya alharrani rahimahullah a cikin littafin shi alwasiyatu sughra tambayoyi ne aka yi masa daga cikin tambayoyin mai tambayar yace wa yubayyana li arjahal makasib yana so ibn taymiya ya masa bayanin wata hanya ce tafi wajen neman kuɗi wanda yake so ya nemi kuɗi wanda yake so ya samu arziki ta wace hanya zai samu arziki ta wace hanya zai yi kuɗi shekul islam ibn taymiya sai ya bada ansa da cewa a cikin ansar da ya bada wa amma arjahul makasib mafi a wato kyan hanya da mutum ya nemi arziki ta ita wannan hanyar shine at-tawakkulu ala Allah dogaro da Allah wasiqatu bi kifayatihi da kuma ji cewa Allah ya isa wato Allah zai yi din sannan kuma husnul zanni bihi da kyautatawa Allah subhanahu wata'ala zato zaka yi tawakkali mun san tawakkali wani a ji ne a rai cewa tabbas abin zai zo kuma daga Allah zai zo tare da aiki wannan shine tawakkali sannan kuma ji a rai cewa ubangiji ya kai yayi din wannan shine as-siqatu bi kifayatillah sannan kuma kyautatawa Allah zato cewa eh Allah zai yi din wannan shine husnul zanni billah wannan abubuwa duk inda bawa ya shiga duk abin da kuma yake nema Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi matuƙar yana abotarsu a duk inda yake a duk inda ya saka ƙafar shi. Yake cewa wa zalika annahu yambaghi lil muhtammi bi amri rizqi saboda ya kamata ga wanda yake son kuɗi an yalja fihi ila Allah ya koma zuwa ga Allah wa yad'uhu ya roki Allah كما قال سبحانه فيما يأفر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كما يندى الله سبحانه وتعالى يفدى أتكين أبند النبي صلى الله عليه وسلم يحكيتو دا قريشي cewa kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu dukkaninku masu yunwa ne dukkaninku ba a koshe kuke ba fastat'imuni ut'imkum ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku ciyar da ku a hannun Allah yake saboda haka ku nema Allah ya ciyar da ku Allah ya ce ya ibadi kullukum aadin illa man kasautuhu ya ku bayina dukkan ku a tsirara kuke babu wanda ya isa ya tufatar da kanshi fastaksuni aksukum ku nemi tufatarwa ta zan tufatar da ku yace wa fima rawahu tirmizi haka nan cikin abin da al-imamu tirmizi ya ruwaito an anas radiyallahu anhu daga sahabin manzon Rahama sallallahu alaihi wasallama Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu dayan ku ya roki mahaliccin shi buƙatar shi hatta shis'ana alihi idan qata har hancin takalmin shi idan ya yanke yace fa innahu idza lam yassirhu lam yatayassar wannan hancin takalmin nashi da ya yanke idan Allah bai yassare masa ba ba zai iya hada shi ba saboda haka kada ya ga cewa wannan bukata ce karama ya zama na bai koma zuwa ga Allah wajen magance ta ba to barantana babban al'amari irin neman arziki yace kuma Allah subhanahu wataala yace was'alullaha min fadlihi yana daga cikin ma'anar al-fadlu a cikin alqur'ani shine arziki falalar Allah haka nan Allah subhanahu wataala yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi idan aka gama sallah bayan Allah subhanahu wataala yayi bayanin cewa muminai bai kamata lokacin sallar juma'a yayi su bar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam tsaye akan mimbari yana wa'azi ba sun je suna neman duniya bayan wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce to fa idza qudiyatis sala daga zaran an gama sallah ana gama sallah fantashiru fil ardi ku bazu a ban kasa wabtaghu min fadlillahi ku nema daga falalar Allah kenan an gama ibada sai kuma ayi neman kuɗi yake cewa saboda haka ne wallahu a'lam Allah subhanahu manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wanda zai shiga masallaci ya ce Allahumma ftah li abwaaba rahmatika kamar ya shigo neman rahama ne idan ya tashi fita kuma ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ina neman falalarka kamar yanda a addini ba a son mutum wato dan duniya abdud dinar wanda shi kawai duk lokacin shi na neman kuɗi ne to haka na a addini ba a son dan adam din da duk lokacin shi na ibada ne ana son ya zamana ana daidaito fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ayi sallah idan aka gama sallah kuma a bazu a ban kasa aje a nemi falalar ubangiji shi yasa sayyidina umar ya ga wani an gama sallah yana zaune masallaci aka zo aka ƙara yin sallah yana zaune masallaci ya kore shi daga masallaci ya tashi ya je ya nemi kuɗi yake cewa haka nan al-khalil alaihi salam annabi ibrahim kenan ya faɗa fabtagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru la wannan umarni ne kuma cewa a nemi arziki daga wajen ubangiji shi kuma umarni mun san cewa yana nuni ne zuwa ga wajabci baya daga cikin sakafar musulunci ko kuma karantarwar musulunci dan adam ya zama mai karamin mafarki wato shi ɗan kaza da kaza da kaza kaɗan sun ishe shi baya daga cikin abubuwan da ake so ana son mumini ya zama mai babban mafarki a rayuwa al'imam abu nu'aim a cikin shiryatul auliya ya kawo asari daga abdurrahman ibn abiz zinat daga baban shi yake cewa ijtama a filhijiri mus'ab ibn zubair wajen ɗakin ka'aba Mus'ab ibn Zubair ya haɗu shi da Urwatu ibn Zubair wa Abdullahi ibn Zubair wa Abdullahi ibn Umar. Wayannan bayin Allah sun haɗu, faƙalu sai suka ce tamannau ku yi buri, kenan kowa menene ambishin ɗin shi me yake so ya cimma a rayuwa. Sai Abdullahi ibn Zubair ya ce, amma ana fa a tamannar khilafa, ya ce ni president nake so in zama. Ina so in zama shugaban ƙasa ne. Urwa sai ce amma ana fa atamanna an yi ukhadha anni al-ilm ni kuma so nake in zama a hamshakin malami wanda za ana zuwa ana daukar ilimi a wajena mus'ab yake cewa amma ana fa atamanna imrat al-iraq ina so in zama gwamnan iraki ne wal jam'a baina aisha binti talha wa sukainata binti al-husayn matan da nake so in aura kuma so nake in auri aisha yar gidan talha talhatu bin ubaidillah ɗaya daga cikin al'asharatul mubasharuna bil janna da kuma sukaina bintul Hussein jikar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sai aka ce shi me yake so sai yake ce fa atamanna maghfira ni kuma ina so Allah ya gafarta mu suka ce dukansu basu mutu ba sai da kowa daga cikin su ya samu abin da yake so mai riwayar yake cewa fanalu kulluhum ma tamannau wala'alla ibn umar qad ghufira lahu dukansu sun samu abin da suke so la'alla ibn umar Allah ya gafarta masa tunda shi abin da ya nema na lahira ne to duk abin da kake so ka kyautata wa ubangijin ka zato sannan kuma ka bi hanyar da ya dace wajen neman shi Allah subhanahu wata'ala zai baka ba a son burace burace na majalisa ina son kaza ina fatan in zama kaza amma kuma ba tare da aiki ba wannan aikin banza ne bal jahilci ne da kuma rudu yana a kai dan adam zuwa ga miyagun ayyuka Allah ya kiyashe mu daga ƙarshe Abu Ya'la Shaddad ibn Aus sahabin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce alkayyisu man dana nafsahu mai hankali shine wanda yayi wa kansa hisabi ya zaunar da kanshi ya bibi ya yanayin yanda yake gudanar da rayuwar shi menene riba a cikin siyasar gudanar da rayuwar nan tashi da yake yi menene faduwa saboda ya ci gaba da yin ribar ya nisanci faduwa wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa wal ajizu dan wahala gajiyayye shine man atba'a nafsahu hawaha wanda ya biye wa san zuciyar shi wa tamanna ala Allah sannan kuma ya cika Allah da burace burace yana son kaza yana son kaza yana son kaza amma ba tare da aiki ba wannan shine al'ajiz shine dan wahala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Masha Allah, alhamdulillah mun saurari nasiha da jan hankali mai ratsa jiki daga bakin Ustaz Abubakar Muhammad Umar Muhammad Allah saka alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon amfani da abin da muka saurara babu shakka ya yi ƙoƙari ƙwayar da gaske wajen jawo hankalinmu akan abin da ya shafi talauci da kuma ma'ana ya mana bayani akan me ake nufi da talauci da kuma yadda ya kamata mu ma'amalanci talaucin bai kamata mutum ya zauna a matsayin wato ya kashe jikinsa ya zama kasalalle kawai shi talaka ne saboda haka da haka tunda shi talaka ne ai shi kawai yana nan a matsayin kawai talaka a'a dole mutum zai tashi tsaye ya nema kamar yadda addinin musulunci ya shar'anta wannan wanda mala ya kawo mana ayoyi da kuma hadisai akan wannan a sai dai duk da cewa musulunci ya yi umarni da cewa a tashi a nema a tashi a nema to amma wannan kuma baya nuna cewa mutum idan ya tashi ya nema din cewa ya samu abin da Allah bai rubuta masa zai samu ba ma'ana idan ka tashi ka nema a matsayinka na talaka to karka ji cewa tun daga wani ai tun da an ce a tashi a nema kuma ga wani ya nema yayi arziki saboda kai ma kawai ai sai kai arziki wannan ba zai yi ba an fahimci wannan yawwa saboda kamar yadda malamai suke cewa ai alfaqr wal ghina talauci da arziki dukkanin su imtihanun ne min Allah wato jarrabawa ce daga Allah ko dai ya zama shi wanda aka rubuta masa arziki aka bashi arzikin ya zama mai godiya ga Allah da arzikin da aka bashi ma'ana ya bi hanyoyin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta wajen amfani da wannan arzikin ta hanyar a cire masa zakka a nemi ma ta hanyar halal sannan wato a sauke duk nauye-nauyen da ke cikin dukiyar dai ko kuma shi wanda Allah maɗaukin sarki ya jarabe shi da talaucin to sai ya zama mai haƙuri a cikin talaucinsa kada ya zama mai fushi kada ya zama mai maganganu marasa kyau zuwa ga Allah maɗaukin sarki dalilin jarrabawar da Allah ya masa talauci Allah ya masa ta talauci don haka shi yasa ma har malamai suke tattaunawa menene bambanci tsakanin al-ghaniyyu shakir da kuma al-faqiru sabir al-ghaniyyu shakir shine mawadaci da ya zama mai wato mai godiya da dukiyar da Allah ya basa godiyar shine a sanya dukiyar ta hanyar halal ma'ana a nema ta hanyar halal a kashe ta hanyar halal kuma a cire duk haƙoƙin da ke cikinsa da Allah ya umarni shi kuma alfaqiru sabir shine talakan da Allah ya masa talaucin amma sai ya haƙuri da wannan talaucin da Allah ya masa ya ci gaba da nema ba wai ya zauna a kasale ba a zai tashi ya nema amma kuma sai ya haƙuri da irin wannan jarabawar da Allah ya masa talauci to wannan shi ake kira alfaqiru sabir to shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake cewa ai babu ma'ana malamai suna tattaunawa cewa wasu suna cewa al-ghani shakir yafi al-faqir sabir wasu suna cewa al-faqir sabir yafi al-ghani shakir Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kawai a tsakanin su biyun duk wanda yafi tsoron Allah kawai shi yafi ina fata an gane saboda haka a takeice malam ya nuna mana cewa dole mu tashi tsaye mu nema kada mu zama masu kasala to amma har yanzu ko mu san cewa abinda Allah ya rubuta mana idan muka tashi muka nema in mun tashi shine zamu samu abinda Allah ya rubuta mana amma kuma kar wannan kuma ya sa mutum ya sa a ransa cewa dole sai yayi arziki a abinda Allah ya huwa ce wa dan ko ya rubuta wa dan adam shi zai samu ga wanda hadisai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wato yi magana akan wannan akwai hadisi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrisku ashaddu talaban lil abdi min ajalihi wato arziki yafi neman bawa ma bisa ga ajalinsa ma'ana abinda Allah ya rubuta wa bawa zai samu a nan duniya to babu shakka ba zai bar duniya ba sai ya same shi haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna jibril nafasa fi ru'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tasawfi rizqaha ma'ana mala'ika jibril yayi busa a ransa cewa rai ba za ta mutu ba har sai ta ma'ana har sai an cika mata arzikinsa saboda haka yace ko kuma sai arzikinta sai ta samu arzikinta don haka ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema yace fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen neman arziki kada ka je ka nema ta hanyar haram kada ka je ka nema ta hanyar da bai dace ba don haka dole mu tashi tsaye wato kada mu zama kasalallu kada mu zama masu wato mutuwar zuciya ganin cewa ba mu da shi kawai mu dauka a matsayin babu a mutum zai tashi ya nema ta hanyar neman idan Allah ya sa zaka yi arzikin ka zama mai arziki to zaka zama mai arziki in kuma Allah ya sa iya abinda zaka nema ka ci kai sauran harkokinka da bukatunka da sauransu to sai ka tsaya a nan ka yi haƙuri da abin da Allah maɗaukin sarki ya rubuta maka kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa mala'ika jibril ya umarci wato an umarci mala'ika bayan an gama busa wato bayan an wato bayan an halici dan adam a cikin mahaifiyarsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yu'maru bi arba'i kalimat ma'ana sai a sa mala'ika ya rubuta wasu kalmomi guda hudu bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id za a sa ya rubuta arzikinsa kuma ya rubuta ajalinsa saboda kaga wannan ya nuna cewa duk abin da ɗan adam zai samu a nan duniya Allah maɗaukin sarki ya rubuta wannan wato ya sa an rubuta wannan don haka mu tashi tsaye mu ga cewa mun yaƙi talauci a cikinmu saboda kada mu zama cima zaune kada mu zama masu kasala za mu kirawo limamu wannan masallaci man bala da mu saurari jawabi daga bakinsa sannan ya rufe mana wannan guri da addu'a bismillah